rabo fil jannati da gidan aljanna saboda haka jama'a bi Allah ba da riya ba kar kana wa Allah ibada da niyyar wani ya sani babu lada ko kayi ma lahir Allah ba zai ba komai ba Allah baya so ana masa bauta ana tarawa da wani kuma in ana masa abu dan shi ayi dan shi kurin kada ka yi da niyan wani ya sani inda riya abin ba zai amfana ba wa ku samu billahi wa ku samu billahi jahada aymanihim la in amanatahum la yakhrujun qul la tuqsibu ta'atun ma'rufa inna allaha kabirun bima ta'malun Allah ya ce wa ku samu billahi suna rantsewa da Allah jahada aymanihim kokarin rantsuwansu gayatuwa matakar rantsuwansu suna cewa la in amartahum wallahi idan Allah ya umarce su bil jihadi da su fita yaƙi la yukrijanna za su fita yaƙi wani ga ya musu lahum da su ya rasulullahi ka ce da su la tuqsimu ku daina rantsuwa ba zai kuna rantsuwa ba da'atun ma'rufa wannan biyayya ce sananniya lin nabi ga annabi ku yi wa annabi biyayya sananniya kairun min kasane kuma ya wannan rantsuwar taku allazi la tasaddiquna bi wanda in kun rantse ma ai ba za mu gaskata ku a ciki ba ku yi wa annabi biyayya yi wa annabi biyayya ya hu wannan rantsuwar taku wanda ko da kun yi ba za a gaskata ku ba inna la domin shi ubangiji ba sai kun rantse ba kabirin sarki ne wanda zai bada labari bi ma ta'amaluna da abin da kuka aikata min da'ati kuma yi wa Allah biyayya bil qawli wajen magana wa mukhalifatun fil fi'li ku faɗa magana kun bi Allah a aiki ku saba to Allah ya san zuciyar ku qul Allah wa li rasul fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma ummila wa alaykum ma hummitum wa in tudiuhu tahtadu wa ma ala rasul illa al balagul mubin Allah madaukakin sarki ya ce kulga ya musa di wallah ku bi Allah fa bi na farallah waɗi wa rasula ku bi manzo bi na sunna fa in tawallahu idan kun juya an da'ati ga yi wa Allah biyayya to bi hadhihi da ta aini an shafe ɗayan ta biyu kida wallan wannan zance ana faɗa ne dan su fa inna ma alaihi ma humila shi abin da annabi ya dauka yana tare da shi mina tabaligi na isa da yake wannan yana tare da shi wa alaikum kuma yana gare ku ma humiltu na abin da kuka dauka min dati na ku masa biyayya wannan yana tare da ku wa in tudihu idan kun yi wa annabi biyayya kun bi abin da annabi yazo da hita ta do kun shirya zuwa ga addinin islam wa ma alar rasuli yi manzo ba zai muku tilas ba ba komai yake ga manzo ba illa al balagul mubin sai dai isar da aiki ya bayyana mana aiki amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai muku tilas ba akan cewa dole sai kun ba layi dai za a isar muku da aike ku bi Allah yi ne aikin wanda ya bi kenan wanda bai bi ba alahira ya game da Allah wa da Allahu allazina amanu minkum wa min salihati la yastakhlifannahum fil ardi كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتري لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله مدوكين سلكي يجي وعد الله الله الله يا يا القوري الذين آمنوا ga wanda suka yi imani minkum daga cikinku wa amilu salihati suka yi ayyuka managarta aikin da babu riya cikinsa to Allah ya ce la yastakhlifannahum fil ardi su zai maye su zama halifa a bayan ƙasa badalan anil kufari su zama su ne canjin kafiran Allah ya ce tunda sun bi ne sun yi imani sun yi kyakkyawan aiki to Allah ya ce zan sa su nan maye su su zama halifa a bayan ƙasa kamar sa halafa kamar yadda muka sanya halihobi bil bina'il fa'il gini ne ga bayali wal mafa'uli allazina min qabli wanda suke can gabanin su min bani isra'ila na bani isra'ilawa badalan wanda suka zama sune canji an da jababira daga jababirawa wala yumakkinanna lahum dinahum Allah ya ce zan tabbatar musu da wannan addini nasu allazi irtara lahum wanda suka yarda gare su huwal islamu yini addinin musulunci biyan yuzhiruhu ala jamil adiyani Allah zai rinjaye da addinin musulunci ga dukkanin addinai wa yuziya lahum zai yalwata musu fil biladi a gararraka fa yamlikuwa gararraka da yawa za su zama sun mallaka ya zama suna karkashin musulmai wal yubaddilannahum Allah yace zan canja musu bi ta gabi wata da shi min ba da kofin da suna jin tsoro min al-kufar na kafare ko to amnan Allah yace zan canja musu da aminci wa qad anjaza Allah wa'ada wa haqiqa Allah ya zartar da alƙawarinsa lahum da zubi ma zikira da abin da muka ambato wa asna alaihim kuma Allah ya yabe su bi qawlihi da badansa yace ya buduna ni su wa'annan mutane da suka yi imani sun bauta mini la yushrikuna bi sha basu tara ni da komai ba wal musta'anibu shine fara magana fi hukumi cikin hukunci a talili na intantawa wa man kafara ba da zalika wa man kafara ba da zalika fa ulaika humul fasiqun wa man kafara duk wanda ya kafirce ba da zalikal in'am bayan wannan ni'imtarwa minu daga cikin su bihi da yi fa ulaika Allah ya ce wayannan humul fasiquna sune jumlan fasikai wa wani man kafara bihi farkon wanda ya ka kafar je ka talahu usman sune wanda suka kai fiye da na usman radiyallahu anhu fasaru suka kasance yaka tatiluna suna yaƙayya ba da an kano ikwanan bayan da sun zama yan uwa sune wanda suka kai fiye da na usman tun daga nan kuma Allah ya balle bala'in a bayan ƙasa yana gida mutane ne 400 daga misra mutane 400 daga iraki suka zo suka kewaye gidansa sai na usman suka ce sai sun kashe shi suka kewaye aka masa aka hana shi fita ana nana nan sai ya fita zai yabi ruwa a rijiyar kofar gidansa suka hana ya ce zan muku tambaya da al ya ce kun manta ni ne wanda rijiyar nan na yahudawa suna tozatar da musulmi na siya da dukiya na na halal na ce duk musulmin da zai tafi daga madina zuwa siriya ya sha rijiyan dan allah an yaga suka ce an yi to ni da na za duk musulmi na yan tasu suke yin ruwa dan allah ya za ku hana ni shan ruwa a gidana suka ce ide mun hana ka daga nan zai yi sallah masallacin annabi suka hana shi ya ce jama'a zan tambaye ku kun manta lokacin da masallacin nan ya yi kunci annabi ya ce waye da dukiyansa na halal zai sai fili ya ƙara mana magina ya ce ni ne da dukiyana na halal na sai filin nan muka ƙara an yaka aka ce an yi ce to ni da na sai fili ma aka ƙara masallacin yanzu a yi hana ni yin sallah ciki suka ce i ba za mu bar ka bane ya ce to zan muku tambaya ya ce kun manta wata rana ya rasulullah yana kwance sai na abubakar ya yi bai gyara kwanciyarsa ba umar ya yi bai gyara ba amma da na yi goyi ta ya gyaggyara sai ya ta ce ya rasulullah ya abubakar da umar sun zo baka tare ba sai da usman ya ce to ai usman din malaya kuma suna kunyansa annabi ya ce wajibi ne mu ji kunyar wanda mala'iku suke kunyansa annabi ya gyara an yaga aka ce an yake to ni din nan mala'iku suna kunya na annabi yana kunya na yanzu a ku za ku zo ku nuna rahin kunya ku yanzu ba za ku ji kunya na ba suka ce ba za su ji ba yanan daga nan ya ga gidansa ya rufe shi mutum ne mai yawan nafalfali ya dinga nafila ya dinga nafila yana ta yi sai wasu yara guda uku suka dira gidan in ya ce zan kai sai ce a ba za kai ni ba ya ce me dalili ya ce lokacin da aka aihe ka babanka ya ɗauke ka ya kawo ka gaban annabi annabi ya maka addu'a ya bai wa umaru ya yi addu'a ni ma an banna maka addu'a ba za ka iya kai ni ba sai ɗayan ya fita shi ma ɗayan ya zo aka gaya masa haka na ukun da ya zo ya ce zan kai ya ce aka za ka kai ni me dalili ya ce an kawo annabi ya ma addu'a ka yi fitsari a rigansa ya ce bare ni don ka zub da jini na aiba wani abu bane za ka iya ana nan dan gidan sai da na abubakar hima ya zo muhammadu bin abi bakarin ya jajimi geman su ya kama na sai da na usman ya ce allah sarki ya ce da ubanka abubakar yana duniya ransa ba zai so ba da abubakar yana duniya ya zo wannan abin da kaman ya ce ransa ba zai so ba to daga nan dai yana karatun qur'ani suka far masa matarsa tana karewa tana karewa ana faransa farkon jini da zai fada jikinsa yana karanta qur'ani sai fada ayan nan na fasa ya kabi ka humullah فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم farkon jininsa da za a fara kai akan ayan ya fada fasa ya kabi ka humullah da sannu Allah zai isar maka huwa samiu abinda duk ake Allah yana ji alimin kuma ya sani akan wannan ayar jinin ya fada dama kuma ran da za su kai hidin a wannan rana yayi mafarki dama kullum azumi yake yi da ya zo azumi sai ya mafarki ga annabi ga abubakar ga umar sun zo gunsa sai annabi ya ce abubakar usman ka dau azumi yau ya ce to fa yau fa gun tare za mu sha ruwa da kai fa anan lahira muna jiran ka shan ruwan ka anan za ka sha ruwa usman annabi dama ya gaya masa haka ya ce tare za mu sha ruwa da kai haka haka yi daga nan kuma kwana ya kare aka yi shi wannan zub da jini da aka yi wajen mutum dubu ɗari da dubu ahirin ɗin nan a yakin saffai ne to akan zub da jinin sai da na usman ne duk wannan sakayyin yasa aka zub da wayancin jini kaji dalilin kenan da aka kayayi kuma aka hana aje a binne shi a baki'a ai aka ce sai dai a baiwa karnuka su cinye shi kayya kayya kayya da kyar shine farkon imam suyudi ya kawo a littafinsa na awa'ili farkon wanda aka fara binnewa bakiya sai da na usman ne shine aka binne ya bakiya shi ba kai gurin su annabi sallallahu alaihi wasallam to kaji haka nan kuma Allah ya sa bayan mutuwansa kuma fitina ita tashi dama annabi ya gaya masa yace usman Allah zai sa ma riga za a ce za a kwace rigar nan karka ba da shi shine halifancin da Allah ya bayi za a ce za a kube ka karka yadda aka yin duniya yana kan hakan Allah ya karɓi ransa ya mutu yana shahidi wanda suka kashe shi din kuma gahi nan shine fitintunu tun daga nan kuma har yau mutuna bata mutu ba shi ma sai da na umar haka ne akai ya kai nan da magana ya kawo kansa ma faɗa dan wannan ma mai shirin ya kawo yace dan an yace an kai sai da na Usman ne kuma wannan bai masifu suka samu waqi masalata وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون waqi masalata ku tsaya da sallah fa in za ku yi sallah kada ku yi sallah babu sanin farilla ko sunna ko mustahabi sanin ilimin sallah wajibi ne ga bawa eh ka ɗauka wa'idi da lahallari da ishmawi ka je gun wanda ya fi ka ka karu a gunsa ka san ilimin gyara addinin ka wannan wajibi ne akan ka idan malamin taku ta zo ɗaya da kai da shi wanda kuma ka je gunsa zai nuna ma alfahari ko girman kai ka kyale shi ka je gun malamin da jinin ku ya haɗu da shi saboda fa inna ardillahi wafiya ba yadda a ce kowa sai a gun mutum ɗaya ba wanda suke da ilimin ba mutum ɗaya ba kowa da nasa fahimta wani malamin yana da ilimi amma taku ba zai zo ɗaya kai da hi ba ko ya zama ba ganin darajar manya ko kuma mutum yana da ilimi ma ka ga bai kame kansa ba ko kuma ga ilimin shi ma yana ɗan taɓe-taɓe yana neman matan mutane daga kyale ka je ka ne bawan Allah salihi saboda addini abin tambaya ne a lahira an ka san addini za a ce waye malamin ka wane waye malamin sa fa sai ya dangana da annabi Muhammadu to kar ka je ka kama malamin da bashi da malami eh in baka da malami a hanya addinin ku zai zube a hanya kuma hadisin annabi ya faɗa man la sheka lahu ash-shaytanu shekahu duk wanda bayi da malami shaytan zai zama malamin sa duk wanda bayi da malami kar ka yadda da yan zamani mutumin da hima kace ta kowa wani abu ya ga karatu ya rube ce shi zai koyar kul ka je gun wanda yayi karatu a gun wanda suka san Allah duk da ma annabi ya ce al'ilmu ranatul mumin aina ma waje zaha a kaza to wasu malaman a cikin jamilu gani suka ce a kaza hamin ani sika ka riki ilimin abun wanda yake amincacce to waƙi mu salata jama'a ku tsaye da sallah ku nemi addinin ku ku fahimci ilimin addini shine abin da ya zama wajibi a kanku kar mutum ya mutu fa da jahilci baka fahimci addini ba in ka mutu me za ka gaya Allah Allah ya tambaye ka me farilla ne sanna ne musa ka ce baka sani ba ba hujja bane dan Allah yace wala wanna ahlakanahum bi azabin ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قوله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزيا haji Allah yace walau Allah da za mu halakar da ku wala bi azabin min qabli a ce mun muku azaba tan gaba nan ba ba aiko muku manzo ba da kalu da kuna da ta cewa a lahira za ku ce rabbana laula arsalta ilaina rasulan Allah dan me yasa baka aiko mana da manzanni ba fa na tabi ayati ka aida mun ba ayoyinka min qabla an nazilla tun gabanin wannan rana mu kaskanta wa naka zai mu ƙara tabewa da mun bi to Allah ya ce wannan magana da za ku faɗa an kaba hujja kamar yadda ya zo can a cikin ƙarshen tabaraka yana faɗa tabaraka qul huwa rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fa satalamuna man huwa fi dhalalin mubin قل رأيتم إن أشبه ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله الله رب
akwai العالمين ayat da Allah yake cewa da za a je su tambaye su zabaniyawa a gaban wuta suna cewa ƙwalo laukunna na su وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في عذاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لعذاب سعير kaji idan an kawo mutane gidan wuta sai ka ji mala'ikun sun ce wai za ka yi ga wuta a lam ya je kun naziru mai gargadi bai zo muku bane alam ya je kun naziru muku mai gargadi bai zo muku bane malami bai zo ya maka wasiya bane tambaya fa da mala'ika zabaniya za su yi sai an takura ka alam ya je kun naziru mai gargadi bai zo muku bane kana son koyar da kan kasa sai ka ce kalubale قالوا بلى قد جاءنا نذير da ce hakika mai gargadi ya zo ya gaya mana mu nemi farallan sallah sallah musahabi ya zo bale gaskiya ne Ah, to yaya an maka gargadi kuma za ka shiga wuta me dalili sai ya ce ba kan zama فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء sai gani mutum ya ce wallahi kare ta ne ko kullu ce masa ne ma nazala Allah min shay'in mu Allah bai sauke mana komai ba a yanzu kuwa ga kuka faɗa haka muka faɗa. yanzu a yi wuta za ku je wutan za a sa ku daga nan sai yanzu mutum yana nadama kafir ya ce wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna biya sahabu sa'ir ka da ma a duniya abinda malamai suke faɗa na ji na yi hankali ai da yau ba zan shiga wannan wutan ba fatar hu bi zambi da kanka kana cewa wallahi na laifi sai Allah ya ce to tunda sun tabbatar fa su ban li ashabu sa'ir sai ko za su yi ga jahannam haka za a yi ranar lahira to saboda haka jama'a neman ilimin addini farilla ne kar ka ce ni malama ne ba ma shiri da hiya in bai maka ba ka je gun wani malamin kar ka mai da kanka jahili yi akwai wanda zai ga darajar ka taku zai zama ɗaya da kai da shi a matafari yake a gangabito yake a banjari yake a gayin yake kar ya ma nisa in garin yayi nisa sosai sai ka dinga lade laraba ko a zaki ka je ya koya ma addini gobe ka je in ka iya baki a koya ma a littafi in baka iya baki ba malam ka sanar da ni abin da Allah ya sanar da kai to ga farallan sallah ga sunna ga musahabi yau a gaya ma gobe a gaya ma inda daban ko wata ran baka tsanci wani ba ka tsanci wani sai ga kuma an je lahira da hiri amma yau kana zaune yau gari ya waye aiki gobe aiki jibi aiki fa hausa suna cewa fa ana bikin duniya yake na kiyama in ka biya wannan aikace aikacen ka ce sai ya kare wallahi sai dai kana kwanci a kabari ba zai kare ba to aikin da ba lokaci yanzu ga muna damuna gaba kaɗan kuma kaka zai zo masu noman rani su fara ana noman rani idan an gama kuma shi ma masu gyare-gyaren gona za a yi ta yi kan ka ce wannan aiki zai kare ai mutuwa ne gabansa to bara na dan takaitawa in ka je aiki din ka yi aikin daidai gwargwado duk abin da za ka yi ba za ka yi abin da iyayenka suka yi wani aiki da aka yi noma da ana yi ana yi in rana yi ma za a za a yi kunu a wuni a gona mutane kamar ba za su bar duniya ba yanzu suna ina yau aikin yau na aikin daɗi aikin da mutum yana aiki yana cin biredi da shayi yana inuwa yana hutawa ka gani ka tsagaita wa kanka in amma ka zama mai niyya da ka yi sallah asuba ka ɗan yi wuridin ka maza ka fita aiki wuf wuf wuf ka kama kamar ba za ka bari ba in karfe goma yayi zuwa sha ɗaya ka zo gida ka huta in a gejin ne ka ɗan yi zai inuwa ka ɗan yi barcin ka na rana dan da dare ka samu kai kiyamun laili idan biyu saura kwataye ka ɗaga kai ka kalli wani makwacin ka wani zo mana wani zo mana kamar ku ku taru ku yi jami'in ku na sallah idan la'azar ya ku taru ku yi jami'in ku na sallah in aikin ya zama na wuni ne to kamar karfe hudu a zo gida a yi wanka a huta bayan sallan isha kar ka zauna a yi hira daga an ci abinci da kai ka ɗau littafin ka tsaf tsaf tsaf ka je gun malama ne ya ka ɗan yi ilimin ka na minti goma ko sha biyar ɗan abin da ka fahimta kuma ka zo gida ka kwanta kai barcin ka gata yin labulan ka raka biyu ne hudu ne ma ta yi sara sai ka yi to ka rike addini kuma duk lokacin da zaka je jejin nan ka je da butan ka a hannu kar ka je irin na jahili sai ga mutumin kirki amma wai fitsari ya kama sai ya kada zakaran sai ya sa wando kuma yana da sa a cikin wanda babun kunya bane ka dau butan ka hannu cap cap cap da inda zaka je za je kama kai tsarki kai alwala kar ka zauna ba alwala kuma kar ka zauna irin na kai kar ka zauna irin na jahilan mutane su ne waɗanda suke mutum sai ka gani ya je jeji ya sa gajeren wando kai ba in ya muri ba ba komai ba ai barin gwiwa al'aura ne duk abin da za ka yin kai dattijo ne mutumin kirki na tsatse to rigan ka ya zamanto rigan da ko kana aiki aka ce ga wani jana'iza kaga ai za ka iya za wani abu ma ya faru za ka zo ko yawwa amma kar mutum ya sa gajeren wando ka sa riga irin na musulunci wannan ka dai kayan da masu na aiki daban suke dama amma ka ku daina kwaikwayon irin yaran na zamani yaro zai sa wani riga irin gajeren wandon na arne kai babban mutum kar ka yi wannan ka sa riganka mai kyau da dogon riganka in yayi da ka wanke ai aiki kuma ana duba agogo ana kula kar aikin ya zama ya hana lahira shi Allah ya yarda ka nema halal ɗinka in za ka nema kaman ka mutu kuma lokacin faralla ya ka bari ka nemi lahiranka haka ake so a duniyan ma kar ka zama rago kuma a lahiran kar ka zama rago ka yi wannan ka yi wannan haka ake kuma har a koma ga Allah kar lamarin aikin duniya ya shigartar da ku kuma ta da lahiran ku adu zakata kuma da zakka abin da yake haƙi ne na Allah ka ba da yi yadda ya faɗa kar ya zamanto ya saba da dokan abin da aka faɗa wa'i'ur rasula ku bi manzo fa la'allakum ba da banza turhamuna ko Allah ya ji kanku kaga saboda darajar annabi anan ba ce ma wa'i'ul la ba wa'i'ur rasula ku bi manzo la'allakum ba da banza ba rija'ar rahmatu saboda ana sa rai da rahama ko Allah tura muna ya ji ɗanku.
La ta siban nan lazina kafaru mujizina fil ardi wa ma wihumun nan wa nabi salmasir.
La ta siban na bil hukaniya wata ta ne. Ko da ta kace ta siban ko ya hasiban na fa'ili ne wa rasul manzo. Kada su yi tsammani allazina kafaru wa inda suka kafirce mu'ujizina za su tsere mana. Lana Allah ya ce duk wanda ya kafirce ba zai guje mana ba. fil arabi a bayan ƙasa da an yahuda na ba zai su kuma ce mana ba wa ma'awaihum armayjihum Allah ya ce makoman su annar wuta ce wala bi satur almaziru ita ce majuya almarjiu hiya ya rasulullah kada kai tsammani in fa'ilin ne annabi kada kai tsammani ya rasulullah wayannan kafirai za su guje mana duk wanda kaga mun kyale shi istidraji ne mun kyale ne domin ya ƙara aikin zunubin ranar lahira mu ji dadin kama shi a azabtar da yi amma kafiri in kaga yana ƙara jin daɗi istidraji ne dan azaba ya ƙari ne amma Allah ya ce ba za su iya tsere mana ba duk inda za su gudu gurin mu za su nufo kuma Allah ya ce idan sun zo mun haɗu da su ranar lahira to fa kuma wuta za mu meshe su kaga wannan rayuwa ta duniya wala bisa tur almasir a ce wuta ce makoma ya ayyuhal ladzina amanu liyastazinkum allazina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الهلم منكم ثلاث مرات من قبلي صلاة الفجر وحين ترعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء دليل da yasa aka sauke wannan aya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba aka gulama annabi ne aika wani yaro min al-ansari daga yaran madina yuqalu lahu sunan yaron ana kiransa da madalij ibn amru mudalij dan amru ila umar ibn hadda yaron mudalij dan amran nan annabi ya ce da yi ya je kira man sayyidina umaru le da uyi kira ya fada ahu da ya zo kiran sayyidina umaru fa waje da hu na'ima sai ta da sayyidina umar yana barci wa qad agalaga alayhi babu ya kulle kofa faddakal gulama na yilba sai yarin ya kwankwasa kofa fanadahu ya kira sai na umar wadda kala ya shiga fasa ya kaza umar sai sai na umar ya farka fanka shafa minu shehu wani abu ya yaya daga al'auransa faƙala umar sai umar ya ce kash waditu an Allah na ha abna ina ya ce ni dai ina buri Allah ya hana ƴaƴanmu wani sa'ana da matekunmu wa kidanmu na da hadamanmu an yi da kulubi hazi sa'ati kada su yi gumma irin wannan lokaci illa bi izini in ba tare da izini da na so dai Allah ya hana ƴaƴanmu da matanmu da hadamanmu su yi go irin wannan lokaci gunmu da in za su yi go a ce sai da neman izini ya faɗi wannan a zuciyarsa sun mayin da laga ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai na umar ya je gurin annabi fa waje da hadil ayati yana zuwa sai ya tadda wannan aya da ya tadda wannan aya wanda yanzu ka karanta shi kenan ya ce sai na umar yana zuwa zuwa gaisa ya ce Allah ya hana ƴaƴanmu da matanmu sai ga gun sai na umar sai da izini shine fakar sajida sai na umar ya faɗi ya sujada shukuran lillahi ta'ala ga yi wa Allah godiya ga abin da ya gudure a zuciyarsa kuma Allah ya tabbatar shine Allah madaukakin sarki yake bada labari ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayi da kuka yi imani la yastajinukum ku nemi yawwa li yastajinukum alladhina malakat aymanukum abinda hannayen ku ya mallaka na ku yangu da bayi to su nemi izinin ku wallazina sune wa'anda lam yablugul hulma shekarunsu bai kai balaga ba minkum daga cikin ku min al-ahrari na 'ya'ya wa arahu amrun nisa'i da wanda suka san lamarin mata in za su yi gagun ku su nemi izini salasa marratin ai min salasati awqatin su nemi izini so marra uku a lokaci uku kuma min qawli salatul fajr kafin ayi sallan alfajr in dai yaran ba su balaga ba za su yi gogon ku ko bayi to su nemi izini wahina tara'una thiyabakum da lokacin da kuka ajiye tufafinku min az-zahirati saboda barcin garjin rana waqata zuhri daidai lokacin azara kuna barcin kailula to yaranku da matanku in za su yi gogon ku a wannan lokaci su nemi izini ko ma ba su balaga ba wa min ba'di salatul isha'i bayan sallan isha ma bayinku da yaranku in za su yi gogon ku su nemi izini salasa auratin lakum dan wayannan lokaci ne guda uku na mutum ya dan kunce tubabu sai dan bude ya dan rarrage suturinsa dan ya samu nutsuwa ne lokaci ne na tsiraici direba dan kabar mubtada ne muqaddaran ba adabu ay murahu wa qamal murahu aka tsaye da murabin ilayya maqamuhu hiya awqatu wannan lokacin ce business bi ta qadiri awqatu an qaddara awqatu dinnan mansuban da fataha badali ne min mahalli ma qablahu ai kamal murahu ilai an tsere murahu ilai a makama huwa matsayinsa waye ita ce li'ilqa isyabi saboda a lokacin za ku aje tufafin ku tabadu fi al'auratu kuna bayyana tsarecin ku a wannan lokaci mutum zai dan aje tufafi dan nutsu zai kwanta a wayannan lokaci to gaskiya yaran ku za su yi gasu nemi ilimi kafin daidai irin lokacin sahur din nan to in ɗanka zai shiga gunka ya nemi izini tukun ya shigo a daidai a zara sha biyun rana zuwa karfe ɗaya in ɗanka zai je gunka ya nemi izini ko bai balaga ba a bayan sallan isha ma ɗanka zai shiga gidanka ya nemi izini wayannan lokacin guda uku wanda ba su balaga ba ne amma yaron da ya balaga to ai ba zai wani lokacin ba kowane lokaci zai zo ya nemi izini wannan wanda ba su balaga ba ne amma wanda suka balaga kowane su nemi izini to ne Allah ya ce laisa alaikum junahum laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahum laisa alaikum bai zama a gare ku wala alaihim ko da su alama maliku bayi wasu biyana da yara kanana junahum babu laifi fi dukuli alaikum cikin su ga gurin ku bi gari isi zanin ba tare da izini in dai ba wannan lokaci guda ku ne to wanda basu balaga ba za su yi gugun ku ba izini ba da wani ai ba da al'auƙatu salasa bayan wayannan lokacin guda ko kuma su din nan dawahuna alaikum tawafuna alaikum barukum ala ban dawahuna alaikum suna kewaya ku lilki da mace domin suna muku hidima barukum shayin ku da'ihun ala ba'dan suna kewaye shashi dan yaran ka kanana suka zo suna kewaye kana jin daɗi muwaqadatun wannan shi zai karfafa lima qabla abin da ke gabanin sa kazalika kazalika yubayyinu Allahu lakum lat wallahu alimun hakim kazalika hakanan kama bayyana ma zikira kamar inda muka bayyana abin da aka ambato yubayyinu Allahu lakum al-ayat ga yinan Allah yana bayyana muku ayoyi al-ahkamu na hukumce hukumce ɗaya bayan ɗaya wallahu alimun Allah yi ne masa ne bi umuri kalgihi ga al'amuran halittarsa hakimin Allah gwani ne fi ma dabbara ho cikin abin da ke jujjuyawa da a gare su wa ayatul istizani wannan ayar neman izinin kila wani kaulin wasu malamai sun ce mansukatan an nasance ta wakila wasu malaman sun ce la ba an nasance ta ba walakin ta haunan nasa sai dai mutane ne suke walakantawa bi tarkil istizani cikin barin neman izinin to amma an ce ba a nisance ta ba
وإذا بلغ الأطفال منكم الهلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم Allah madaukakin sarki ya ce wai za balaga da dafa minkum yayin da yaran ku kanana jirajirai suka kai matsayin balaga ayyuhal ahraru ya ku yayaye alhuluma suka kai matsayin balaga to fal yasajin wannan su nemi izini bi jamil auqati daga dukkanin lokacin in dai ɗanka ya zama baligi to gaskiya kowane lokaci ya nemi izini sannan ya shigo gurinka saboda baligi ne kama isa azanan lazina min qablihim kama wanda suke can gabanin suka nemi izini al'ahararu na 'ya'ya alkubaru manya-manya kazalika haka nan yi bayyana lahu lakum al'aya ce ubangiji allah yana bayyana muku ayoyinsa ɗaya bayan ɗaya wallahu alimun domin Allah masani ne hakimin kuma Allah gwani ne cikin ayyuka ga bayi wal qawaidu min an-nisa allati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junahu nan yamana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina bayan Allah ya gama wancan na cewa Allah gwani ne mai hukunci ne ya san al'amuran halittansa to shine wanda ya kamata ya shirya mana ɗabi'u wanda yake na shari'a to yi ne Allah ya ce wala qawaidu minan nisa kaga dattawan mata qa'adna anil hayri matar da ta zauna ta daina haila sunan ta dattijuwa walwala da ta daina haihuwa da kibriya saboda girmanta allati wacce la yarjuna nikaha ba ta ma sa rai da za ta yi aure lizalika ga wannan falesa alaihin na junahu wannan babu laifi gare ta an yara na siyabahin na ta sanya tufafinta minar jilbabi na wato mayafi warida da mayafin lullubanta da mayafi walƙinawu da abin da za ta lullube kanta fauƙal kimari saboda ɗan kwalinta ta ɗora lullubinta sama da ɗan kwalinta gaira mutabarri jatin muziradin ba wacce za ta bayyana adanta ba ta yi wannan amma ba irin tubabin da za ta yi a gatsirecin ta ba ko da ba a sha'awata kara ta sa irin tubabin da adanta zai bayyana ai ku bai ta ɓoye wanda zai ɓoye ba za ta bayyana adanta ba ka kaladadin kamar dutsen wuya wasu waran da kwandagogi irin na awarwaro na hannu wakala kanan da mundoyi to duk wannan kar ta bayyana su a fili wa an yi sa'afifina da za ta kame ma bi Allah ya ra'ana a ce ta yi sanya wa'annan kayan kairar lahunan shi ba da kai gare su amma da za ta sanya to dai kar ta sanya kayan da adanta zai fito waje wallahu sami'un li qawlikum ubangijin matabbaci ne ga jin kaulolinku alimun bima fi qulubikum Allah yi ne masani ga abin da ke cikin zugatan bayi.
Laisa alalla mai harajun wala alalla raji harajun wala alal mariri haraj.
Allah madaukakin sarki ce laisa bai zama alal ame ga makaho harajin babu laifi ga makaho. Wala alal araju shi ma gurgu babu laifi tare da shi. Harajin gurgu shi ma babu laifi. wala alal maridi ko marar lafiya yi ma harajin babu laifi bi mu wakalati cikin wakilta a muƙabale him cikin abin da ya dauranci wa'annan ikhtilafal ulama'u malamai suna sabani fi sababin nuzulin hadil ayati dalilin sauke wannan aya faqala ibn abbas abdullahi dan abbas yace lamma nazala yayin da Allah ya sauke ayan da yake faɗa to a wannan lokaci ya ayyuhal ladina amanu la takulu amwalakum bainakum bil ya ayyuhal ladina amanu la takulu amwalakum bainakum bil badili wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwal an nas bil ismi wa antum ta'lamun to ta'arraj al sai wannan ya zama wato abu ne mai wato nauyi ga musulmi amma kalatul mariri su suna kin su ci abinci da mara lafiya والزماني da mai shama jika wal ama da makawo wal arji da gurgu wa qalu zaka ji da ama abalal amwat ai abanci mabibiciyar dukiya ce wa na hana Allah ta'ala Allah ya hana mu an akalil mali mace dukiya bil bali da ƙarya wal ama shi kuma kawo la yusiru mawri wa ta'ami baya ganin gunda yake da abinci ne kyau wal araji shi ko gurgu la yatamakanu min al julusi ba yi da ikon zama wala yasdi ba yi da ikon muzayimatu ala ta'ami yayin cinkoso da hidiman da suke neman abinci wal mariru mara lafiya yar'ahu an tanawulu yayi rauni ga miƙo abinci wala yastazi haqahu ai ba zai iya cika haƙinsa ba min da'ami na abinci fa nazala hadhihi al-ayati sai wannan aya ya sauka wa ala hadha bisa ga wannan fa yakunu Allah yace laysa alaikum babu laifi fi muwakalati al-a'ma babu laifi ku ci abinci da makaho wal aradu gurgu ma ku ci abinci da shi wal mariru da mara lafiya harajin babu laifi wakila wani kaulin sababu nuzuluha dalilin da yasa aka soke wannan ayat anna haula'i da jama'a da wayannan jama'a kanu yataharrajuna su suna kyama an muwakkalatul asha'i su ci da masu lafiya su makabun suna kyama su ci da masu lafiya kawai saboda tsoro an yi sakajiruhum kada masu lafiyan su dinga kyamarsu wa ala haza bisa ga wannan fa ala haza da babi akan wannan babu wakilin wani kaulin inal ayati ita wannan aya nazala ta sauka na bil jihadi cikin yaƙi wal ma'ana abin da yake ne da laysa ala haula al harajin babu laifi ga wayannan fi takalifi idan sun yi jinkiri anal jihadi ba su je yaƙi ba wakila wani kaulin kana sahabatu zu sahabai idza karaju lil gazwa idan sun fita yaƙi wa dafahu mabadi wa buyuti mun sai su ba da mukullin gidaddajin su li haula al jama'a ga wayannan mutanen wa ya kulu na suna cewa kada a halalana da kun mun saudaƙar da ku an takulu min ma fi buyuti na ku ci daga abin da yake cikin gidaddajin mu fa kame ta har rajuna suna kyama min zalika daga wannan waya kulu na suna cewa lana da kuluha mu ba za mu shiga ba wa sahabu na ga'ibuna abokan mu ba ka nan makabata saboda tsoro Allah ya kono izinin kuma an ɗibi namsin kar ya zama izinin ko ba da daɗin rai ba wannan daga sai wannan aya ta sauka rukusatin da kuma aka musu rangwami to yi ne Allah ya ce wala ala anfusikum wala ala anfusikum an takulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikwanikum aw buyuti akawatikum aw buyuti amamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akawalikum أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم ليس عليكم جناه أن تأكلوا جميعا واشتاتا to Allah madaukakin sarki yace wala haraja babu laifi ala auzin ga kawana ku an takulu min buyutikum babu laifi magidanci a gidansa ya tara yayansa maza da mata ka ɗauki abinci tire ɗaya ka ce da matarka ki zuba mana tire ɗaya ni da yarana ka zauna kai da yayanka su kewaye tare da kai ku ci abinci Allah ya ce ba laifi da yayanka maza da yayanka mata ku taru ku ci abinci babu laifi in ka ga dama ka kira yaya matan kadai da kai mai gidan ku ci abincin in yaya matan kadai Allah ya baka ma duka kira wasu babu laifi ko kuma ka kira yaya maza ne kadai Allah ya baka ka kira su ku ci abinci da kai mai gidan babu laifi ko Allah sarka maka yayi maza da matan ya baka da kai mai gidan ku ci abinci babu laifi Allah ya ce ku ci abinci a gidanku da iyalanku babu laifi. Aw bu yuti a baye ku ko a gidan iyayenku. Babanka gidansa daban, gidanka daban. To sai ka dawo abinci ka je gidan babanka. Ya ce baba ina kwana lafiya ina gajiya wani me ka haka kace na zo cin abinci baba. In ka ga dama da kai da baban na ka sa tare ku ci. In ka ga dama a ka ɗauko abincin ka zo ka kwaso ƴaƴan naka a gidanka da ƴaƴan naka da kai ku zo gidan baban naka baban ku yana gefe ku kuna cin abinci sai ku ci a gidan baban in baka zo da yaran naka ba ma da kai da baban naka sai ka ce kuma da ka zo gidan baban naka in akwai wasu ƴaƴan baban naka za ku iya ce an yadda dai ka zo gidan babanka ka ci tuwo au buyuti umahatikum ko ku je gidan uwayenku akwai gidan mahaifiyarka ko baligi ne ka nemi izini idan mahaifiyar taka akwai wani babanka ne wanda kuke dama babanka ne a gidan babanka take kuma gidanta daban to za ka ce baba zan je gidan iya na cito idan kuma Allah yau mahaifin naka rasuwa to kuma iya taka ta auri wani mutum kuma sai ka nemi izininta eh baba wane zan je gidan iyata in fito a ɗakin iya ce ka zai gidan iyarka mana gidan uwarka ko shiga na ma izini sai ka yi wanka ga dama da wannan mijin ba iyar taka ku ci abincin tare in ko babanka ne dama ba wani ya wura ba da baban naka ma yana zaune ka je ɗakin iyarka ka zauna ka zauna ka ci abinci a ɗakin iyarka ka ƙoshi ko da wasu ƙannanka ko kuma ƴaƴan naka ka kwaso a gida to Allah ya yarda ka je ɗakin iyarka ka ci abinci ko babanka take aure ko ma wani mijin take aure da izininsa sai ka zo ɗakin iyarka ka ci abinci aw bu yuti ikiwa ne ko mu ko ku je gidan ɗan uwanku ɗan uwanka namiji wanka ne ko ƙananka ka je gidansa kamar irin zaman dai da ake na maraya wanka gidansa daban ƙananka gidansa daban sai ka masa waya wane yaya eh yau zan zo gidanka ban ci abinci in ka tayin ka ga dama ka ɗauko abincinka ka je gidan yayin naka ka ci in ka ƙi ka je a gidan yayin naka a zubo maka ka ci ko kuma kana da wani ƙanan ka dan zumuncin ku ya ƙaru yau wane zan zo gidanka to yaya shine ƙanan dama ka tayi a ɗauko abinci tire tire filar filar da ƴaƴanka da ƴaƴanka a je a ci ana raha kuma sai ka gani soyayya ya ƙaru in ka ga dama kuma ka gaya masa yi kenan dama kana masa alkhairi kafin ka zo ya shirya abinci ka kwahe ƴaƴanka gaba ɗaya ka je gidan ƙanin naka shikenan ya muku abinci ai dama da kace zaka zo ni na shirya muku abinci ku biyun kun ga dama ku zuba su kuma yaranka da yaransa su haɗu su ci in kun ga dama ku zuba tire ɗaya da yaransa da yaranka ku ci inda matanka ka zo matan su ma su haɗu da matarsa da matarsa shikenan gidan kuka ce sai ga zumuncin ku ya karu bature wannan yake so ya hana ku yanzu bature ku zuwa gani saboda tsabulan ya tura mutane ya gudanci yanzu masu kudi idan sun dau yayan wallahi otal suke zuwa eh yanzu sai ka dauki matarka da ƴaƴanka a mota ba inda za ku zai nan ku je gidan ƴan wanku ku sada zumunci sai otal suna zuwa da matarka sai ga ga daki ka rike daki da yayanka sai a kawo abinci da kai da yayanka a otal ku ci magidanci guda ba wanda ya san kowa bu ne na yan iska wani ma ya higo da karuwa dan kun ji kuma sai ka dauko yayan a mota ka zo ka ce me dalili sai ka ce ni ba na so a gida na ayi abinci da yamma wannan kuɗin da za ka bata na wuni da ya kai dubu ɗari da gidan wani ɗan uwanka ka je aka ci abincin a filas ka taye ka ce masa ga ɗan dubu hamsin a sai kayan ai ya ji daɗi to wannan kyautata za ku yi ƴan uwan bature ya hana sai dai ka kwahe yayan ka je otal to Allah ko ga abin da ya faɗa ka je gidan ƴan uwanka ko ƙaninka ko wanka ko ka je da abincinka ko yayi abincin ku ci da iyalanka da yaranka Allah yake ba laifi aw buyuti akawati kumu ko ka je gidan ƴar uwarka mace yayarka ce ta mace ko kuma ƙanwarka ce mace ka je gidanta idan da mijinta to ka nemi izini a gun mijinta ka je da kai da mijin ku ci abinci ga matanka sun zo kaga an sada da zumunci ka je gidan yayarka mace ko kanwarka mace da ƴaƴanka tana da miji to ta kai da mijin sai ku zauna ku ci abinci su ma ita da da shikenan da matar da ita da kuma matar ta ba sai su ci yaranka da yaran sai su ci mutum zumunci ya haɗu Allah ya ce babu laifi aw buyuti a amamikum ko ku ci gidan abinci a gidan ammominku wan babanka shi ne ammi yayan babanka namiji babanka yana da wa ka je gidan wan babanka da iyalanka ka ci abinci babu laifi ko gidan kanan babanka kanan babanka ko wan babanka to wannan shi ake kira ammi babu laifi ku ci abinci eh ka je da iyalanka yana tsada da zamanci abu yuti amma ci kuma ko ka je gidan mace ce yayar babanka ko ƙanwar babanka ita ce amminka e yayar babanka ko ƙanwar babanka to babu laifi ka je gidanta ka ci abinci da iyalanka ne da yaranka ne duk ku ji qur'ani yace babu laifi da izinin mazajen su inda suna da mazaje aw buyuti akawalikum ko ku ci abinci a gidan kalolunku eh abinda ake nufi da kala kanin mahaifiyanka mahaifiyarka tana da ƙani namiji to wannan ƙanin mahaifin naka mahaifiyar taka sunanta kala ko kuma mahaifiyarka tana da wa namiji to wannan shi ne kana ƙanwar mahaifiyarka to ka je gidan ƙanin mahaifiyarka namiji ne ƙanin mahaifiyarka ko yayan mahaifiyarka ka je ka fito su ne ake kira da kala kun ji ko kuna fahimta ko to babu laifi ku je gidan ƙanin mahaifiyar ko yayar mahaifiyar ku ci abinci Allah ya yarda abu yuki kala ce kuma ko ka je gidan ƙanwar mahaifiyarka eh mahaifiyarka tana da ƙanwa ta mace to wannan sunanta kala ko tana da yaya ta mace sunanta kala ka je gidanta ka ci abinci Allah ya yarda aw ma malaktu mafatihahu ko kuma kana da wani yaro mai kula da dukiyanka kazi kazan tumuhu li ghairikum dama kana da wani yaron dan daki mu kullun kantinka yana gurin Abdullahi ka je ka bude kantin nan ai kaza hadamin ka ne shi ba dan uwanka bane yaron ka ne na kanti in gidan manka ne yana matsa mai in kantinka ne yana sai da kaya to wannan yaron naka da ka zai zama gida ina kuwa na lafiya ina gajiya mai gida alhamdulillah ina ina muna cin albarkacin ka fa mai gida Allah ya albarka sai ka ce Abdullahi yaya aiki wallahi mai gida komai na tafiya daidai mun yi cinikin fulawa kaza mun yi cinikin saman bita kaza in gidan mai ne mun sai da fetur kaza sai ka ce kai wani abin da kake ina jin daɗi ba mai gida ba komai abin da abin da na maka abin da albarkacinka da bazanka muke rawa Allah ne ke ba maman kai ne sanadi to ai yaran ne na jarraba da yawa ba wanda nake jin daɗi irin sa wallahi kana kullum min da dukiya na Allah ya ma albarka goman Allah ya daka gaya matar ka gobe gobe asabar ko ba aiki to yi kenan ku zauna a gida zan zo gidan ku ci abinci a mai gida ni zan ja kai kai kai ba ni zan je mata ta ma ba sai su ga daraja ta ga daraja ka ba to yi kenan sai ya je gaya matar sa kuma sai ka kirawo shi ka ce to gobe zan je cin abinci gidanka ga dan dubu goma ko biyar ku sada mana ce abincin ma na ku zan ci ba na ba waye gari sai ka ɗau iyalanka da matanka a mota su ku je ku sauka yana zuwa ya ɗan muku sallah ya dama yaran ɗakin ka ne da abinci an hiriya kana hira da kai da shi ana ci abinci ya gajiya ina matar taka ne ai ga ta nan alaji ina wani ina biya ina gajiya madalla muna godiya alaji fa abin da ake abdullahi wallahi ka rike mu alaji ba dan kai ba zaman garin nan zai haka kai kai ba komai ba komai ai Allah godiya ai ba komai abdullahi abin da zan masa ma ya fi wannan wannan gidan na kuma ana shirye ya Allah ya danda rabon kuma ko za a rushe shi a gina na bulo da bulo bari dai mu ga dai yadda kasuwancin zai dai ta irin wannan hiran ana yi in aka yi to Allah ya muku albarka irin wannan dan ɗakin naka mai kula da dukiyanka in kana jin daɗin sa Allah ya ce ka je gidansa ka ci abinci ko ka tafi da abincinka ko kuma ka je gidan shi ya muku abincin ku ci ne ma'anan malakat mafatiya ku au sadiqi ko abokinka na kwarai abokin da ya san mutuncinka idan ranka ya baci fa ja ta da wani wannan ba wani ne zo wallahi ba zai hakura ba eh ka ka ka zai je same ka wani barka da su lafiya wallahi ba kaza da kai wani baka kyauta ba na san mun da kai wallahi ba mai gaya mun haka baka kyauta ba dole a faɗa ya kai yaron nan da yake aiki a gargashin ka kuma aka ce ka kore shi eh munafurci suka mata munafurci ne shi kadai na mai da shi tunda ka mai da shi kenan ba komai irin wani abokin wanda in kai ba daidai ba zai nuna maka kuma zai kira mai ka wane yaya zakan nan an fitar da shi kwa na bana ya kake mun tambaya ne kaza ba zan tambaye ka ba na san halanka in ba matsa maka ba za ka yi aikin Allah to na ba su a'a ba wane bane ga wane makwacin ka ka bashi wane ma dan uwanka ne mai karamin karfi ne ka bashi in ban gaya ma ba za ka ba to yi kenan a bashi to irin wannan abokin wanda shawara mai kyau zai dora ka kai mummuna zai hana ka kuma ya ganka da 'yan sanda sun zo gidanka kafa yanzu me ne yake faruwa ne eh wane ne ya rike kudinsa na bashi to kuma dan kudinka da ya rike sai ka dauka masa dan sanda kai alan ka kenan kai mutumin banza ne wallahi a to ai kwanakin baya ma ma kai ku ta ku tafi da Allah eh ranka da ko na bane to nawa yace zai ba ku za ba ku ni zan je samu wani aje kai ba za a ci kudinka ba wannan cutar da ake ma Allah ira ba wani tanadi bane ana harka da kai ba za a kare da kai wannan wani irin abin nan ne irin wannan wallahi ni ba na sa to kai hakuri alaji wallahi wallahi mutane ne suka zuga ni to shikenan irin wannan abokin to Allah ya ce zaka iya dauka abinci ka je gidansa ka ci abinci eh saboda dole ka kan hanyar alkhairi yana ana ka hanyar sharri to yine auzu huwa min sadaka fi muwaddati wanda soyayya da kai da shi ya karfafa bi ma'ana ya juzul akal ma'ana wannan ya halatta a ci abinci fi buyuti man zikira daga gidajen da muka ambata wa in lam yahdaru ko da ba ku halarce su ba ai idza ulima dir in dai kun ko da su ba sa gidan wannan magana da ake wayannan mutanen in ba sa gidan ma duk zaka iya zuwa gidanka ci abinci yi mana baka na ci abinci a gidanka ma ba barka ba kana zuwa a ce ai wa- yanzu wani ya fita da iyalansa a gidan ne ya ci abinci mai gidan yana zuwa wani gara yana ne ya ce ai ni na tafi guri karatu ni na bai gidana gidanka zan ce an buɗe mun falon ka na shiga za mu ci abinci da iyalai na mafita to sai ka ji soyayya ta ƙaru wai lam yurar ko ba masu gidan ba sa nan idza ulima lirawun bi in dai ka san kai haka ransa zai yi daɗi to ko ba sa nan zaka iya zuwa ka ci abinci laisa alaikum jinahu ليس عليكم جناه أن تأكلوا جميعا واشتتا laisa alaikum jinahu babu laifi an ta kulu jami'an ku yi ciyayya ku ci gaba ɗaya mu ji jami'ina kamar yadda ake a nan karkara yi mana idan dare a ƙauye ana haka saboda danƙon zumunci ba amma raya ba in ka je unguwa sai ga wannan ya fito da abincinsa wannan ma ya fito da yi wannan ma ya fito da yi wannan ma ya fito da nasa kowa ya fito da nasa abincin to yi ne Allah ya ce an takulu jami'a mujtami'ina za ku taru ku ci abinci kamar yadda ake a ƙauye ka yaya ka kawo mana an kai muciyan na ajiye an ajiye an kai bukurin wane an ka an kana wane yaya gidan wane taushe ne wane ba wane gidan irin abin wane gidansa kuka ne miyan kuka ne wane ba wane yi gidansa yi da miyan kifi wane ba wane jiya an yi wani watan da ya dan samu nama yi ne ya kawo a wannan wannan mai naman zamu ci to shi kenan to a sa muciya yi kenan sai ku ajiye sauran abincin a gefe idan kun ajiye sai ku ci daya in kun fitar ku ba almajirai ku sake cin daya in kun fitar ku ba almajirai ku sake cin daya da haka sai a ci idan kuma kun ga dama sai ku ce kai ba haka za mu kuna mai da hankalin ku kan karatun dai idan ba haka za ku yi ba kuma dan kuna ji kar ana gama karatun ba ku fahimta ba in ba haka za ku yi ba sai ku tara abincin tare tare sai ku ce ta kowa ya ci wanda yake so mai zo alama ya ci mai zan taushe ya ci mai zan ya kowa ya ci yadda dai muke a karkara Allah ya ce ya yi ba laifi in mun ga dama kuma ce nan har da yaran Allah zamanin mahaifinmu haka ake yi a fito da abinci namun fito ba na kanta ya fito da nasa ba na kalla ya fito da nasa ba wa daga na haka an taru kuma a ci wannan a ci wannan Allah ya ce wannan da kuke yana babu laifi amma kun ci abincin ku daina zama kuna hiran duniya kuma kowa ya je mai nafila ya mai barci ya gaye shine takulu jami'an na wushi ta ta in kun ga dama kuma yanda ake a maraya ku je yi kenan a gida daya wane abu za masa tifilet ɗinsa a sa ma nama daya yan gida dayan ma sai a baka tiranka daban da cokali wannan ma haka wannan ma haka rin kowa ya ci nasa Allah ya ci aka ma ba laifi inda ake amaraya da amaraya ba a cika ce tare ba sai dai a zuba ma plate wannan ma plate wannan ma plate wannan ma plate kuma sannan suna da wani bancin raya sai a zuwa zauna kowa kuma yana kallon kowa kakar kakar kakar kakar kakar kakar kakar a ɗaule ma na ji yi kenan